أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم يومنا عشرين دتكوس قوة بيو hijira ta annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina shekara ta 1441 wanda ya daidai da 27 ga watan goma miladiyya haihuwar annabi Isa ɗan Maryam Alaihi salam shekara ta 2019. Muna cikin tafsirin Alƙur'ani mai girma a cikin suratul an'am mun tsaya akan aya ta 144 a yau za mu koma akan aya ta 143 saboda tana da alaka da waɗannan ayoyin da za su zo sai mu haɗa su da izinin Allah satin da ya gabata ba mu samu damar yin karatu ba saboda ruwa da aka yi muna fatan Allah ya sa hakan shine mafi zama alkhairi gare mu muna fatan Allah shi kasance shine jagora cikin wannan karatu da zamu gabatar Allah ya ba mu ikhlasi da dacewa da sunna ta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam a cikin ayyukan mu gaba daya muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya samu kyakkyawan karko Allah ya sanya aljannar firdaus ta kasance makomanmu da mu da ku gaba ɗaya. Malan Allah ce samaniya ta azwaj.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثمانية أزواج من الضعن اثنين ومن المعز اثنين قل أذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين
الله سبحانه وتعالى ثمانية أزواج nau'uka ne guda takwas ko kuma mace da miji ne guda takwas, in ya zo a kan matsayin suna bai canzawa, an gane ko ma'ana in wasu za a yi da shi, shi zauju bai canzawa, amma kuma in ya zo a matsayin suna ana iya canza shi, kaga azuwa jam'i ne na zauju, amma in sifa za a yi da shi sai a ce huwa zaujun, hiya zaujun, huma zaujun, hum zaujun, hunna zaujun. ma'ana ko ne yana tare da nashi ina fatan an fahimci wannan malaman tafsiri suka yi sabari akan i'rabin shi akwai fuskoki daban-daban wanda satin da ya gabata mun gaya muku wasu sun ce samaniyata azwaj maganganu sun kai guda shida waɗin sun ɗauke shi a matsayin badali mun yi bayanin ko menene badal a cikin yaren larabci a nahau an gane ko tunda sun ce badali ne na wa minal an'ami hamulatan wa farsha to hamulatan wa farsha sune samaniyata azwaj an gane ko sai zamanto badalin kulluna min kulli amma wato mahallan ta mahallinsa an gane ko ma'ana shi wancan wa min al'an'ami hamulatan wa farsha ya zo matsayin mansubi samaniyata shi ma ya zo matsayin mansubi yana da nasba an gane ko badalkin nan yana daga cikin abinda malamai da ku suke suna sabani a kansa a waɗansu wurare a cikin alkur'ani kuma akwai badalkin da ya kamata ka gane shi imamu suyuti da zo a cikin fatiha sai ce siratal ladina an'amta alaihim sai ce ghairil maghdubi alaihim ghair sai ce badalina na siratal ladhi alladhina an'amta alaihim to alladhina an'amta alaihim ai ba sune ghairil maghdubi alaihim ba sai zaman to badalina na munafat dan ka a ce badal ka sa tsammanin waɗanda suka yi imani sune madadin su a'a badali ne na canzawa ina fata ana fahimtar wannan da kyau kuma wani lokaci zaka iske malamai sun yi sabani shin shi na ko ba shi ba wajen fadar Allah subhanahu wa ta'ala qul a'unabbi'ukum bi khairin min dhalikum للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد الذين يقولون ربنا وإن سكتتنا الذين بدليننا وانتن الذين نفرقوا أنقالكو واتو آه للذين اتقوا domin shine lil ladina taqaw wadanda suka imani to sune alladhina yaquluna rabbana innana amanna sai da mun to majruri na duk da yake mabniyun na wato bai canzawa akan halinsa wanda sun kace a'a wallahu basirun bil ibad Allah mai gani na ga abinda bayu suke aikatawa alladhina yaquluna rabbana to su wanda suka ce nan bil ibadi suna nufin waɗansu bayan Allah aka keɓance domin in ba an ce waɗansu bayan Allah ba bai zo bai yiwa a ce allazina yaquluna rabbana innana amanna domin ba su kadai ne Allah yake gani ba amma wani lokaci alqur'ani na ce al ibadi yana nufin waɗansu keɓantattun bayi na Allah dan ya ce wa ibadur rahmani alladhina yamshuna ala al ardi hauna wa idha khatabahumul jahiluna qalu salama kaga in mun ce badalina lil ladina taqaw badalul kulli min al kulli amma in ce wallahu basirun bil ibad in ya zamanto al ibad wadansu bayi ake nufi sai zamanto badali na minal kulli minal kulli badalul kulli minal kulli amma in mun ce a dukkan bayi ake nufi to allazina sai zamanto an kebance wadansu daga cikin su an ka an kawo kullu san an kana an kai badalin sa da wadancan saboda su ne Allah ya damu da su su allazina yaquluna rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa qina azabannar to wannan bayani da aka koro na samaniyata azwaj saboda a yi intiƙali daga abin da mushrikai suke a kan shi wanda maƙiyinsu shaitan shi ne ya yi musu wannan wahayi shi ne ya tsara musu wannan tsari da shaitanun mutane domin a ce zuwa ga al'ibtala a ɓata shi domin an faɗi cewa maƙiyinka ne to bari a nuna maka abin nan da ya haramta babu hujja a cikinsa na fatan kuna fahimtar wannan da kyau domin mun yi bayanin kun san shaitan maƙiyi ne da zancen irin adawa wadda kuma adawa mun faɗi cewa akwai da ta inganta a yi ta hatta tu'minu billahi wahda an gane ko to kuma Allah ya faɗa mu da zamu yi mu'amala da ƴan adawa ƴan adawa wato shedanun mutane da na aljannu ko ba haka ba akwai ayoyi guda uku a cikin alqur'ani su suka bayani yadda za a mu'amala da su aya ta farko tana cikin suratul a'raf khudhil afwa wa'mur bil urfi wa'rid 'anil jahilin wa imma yanzaghannaka minash shaitani nazghun fasta'id billah shi shaytanin mutum za ka yi mu'amala da shi da kyakkyawar ɗabi'a wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama amma shi shaytan wa imma yanzaghannaka minash shaytani nazghun fasta'id billah shi shaytani baka da wani abu sai dai ka nemi tsari da Allah don baya amsa cin hanci da rashawa abinda dai yake bukata ga ya halakar da kai aya ta biyu tana cikin suratul mu'minun idfa billati hiya ahsanu sayyi'a nahnu a'lamu bima yasifun wa qur rabbi a'udhu bika min hamazati shayatin wa a'udhu bika rabbi an yahdurun kaga idfa billati hiya ahsanu sayyi'a ka tunkuɗe mummuna da wadda take kyakkyawa ana magana kan dan adam ko ba haka ba sannan Allah subhanahu wataala ce to wa qur rabbi a'udhu bika min hamazati shayatin ina roƙonka tsarin ka daga waswasin shaytan saboda shi waswasi yake yi bai karbar rashawa an gane ko sai dai ya hallakar da kai in ma ya ce kai mishi yanka wannan rashawa ce to kafirci ne ina fatan kuna fahimta ta amma dan adam in ka kyautata mishi ka kare shi to haka aya ta cikin suratu fustilat ita ce ta uku da ta kawo su tare shine abinda malamai suke nufi an gane ko Allah subhanahu wataala yake fada wala tastawi alhasanatu wala sayyi'a idfa billati hiya ahsan fa idha alladhi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim wanda akwai adawa tsakaninka da shi ka iske in kana kyautata masa ka'annahu waliyyun hamim ka ce dai wani masoyi ne wanda yake badadai wanda kuna dasawa da shi to wa imma yanzaghannaka minash shaitani nazghun fasta'id billah innahu huwas samiul alim shi yasa ibnul jawzi ya kawo cewa shi shaitanin wato aljani a cikin talbis iblis kamar kare ne kare in ya taso yana ma haushi da kace zaka yake shi ka kira mai shi sai yayi masa umurni sai ka huta da shi to haka shedanin aljani abin da ya kamata ka roki Allah Allah ya maka kariya da shi kada ka ce kai zaka yake shirin ba zaka iya ba innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haythu la tarawnahum dan haka adawa dai akwai ta amma wanda shari'a ta yadda da isa mai ahlari ya ce wa an yuhibba lillahi wa yabghadha lahu ka so mutun dan Allah kuma ka ki mutun idan ya ki Allah wannan ita ce abin da ya kamata sahabba annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a can Makka lokacin jahiliya akwai adawa a Madina ma tsakanin Aus da Khazraj akwai adawa wadhkuru id kuntum a'da'an fa allafa baina qulubikum takaka wa allafa baina qulubihim ay ta tariqa imani da musulunci law anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim ina fatan kuna fahimta ta to dan haka ne fiqhu ne zaka dauka na adawa da ayoyin da suka zo da nassoshi da hadisai yadda manzo sallallahu alaihi wasallam yayi mu'amala da kafirai da makiyansa an gane ko dan haka dai abu ne mai muhimmanci innahu lakum aduwwun mubin kuma ba yadda zaka yi ka tsere ma makiya sai ka same su la yakhlu al mar'u min dhiddin walau kana mun'azilan fi ra's al jabal ko ala ra's al jabal duk yadda kai sai ka samu maki ko da ka hau saman dutse inji sha'ir la yakhlu al-mar'u min diddin dan adam ba zai gushe ba yana da makiyi walau kana mun'azilan ko da ya kebance ala ra'sil jabal ko fi ra'sil jabal saboda can wani da yace kana lekon gidansa wani yace ka kana wato lokacin da kake dafa abinci hayakin da kake dafa abinci na shiga cikin gidansa dan haka dole sai an yi makiyi Allah dai shi mu tsari ina fatan an fahimce ni sannan kuma sha'ir ya ce wa manin ladhi turja sajayahu kulluha wa zai ce dukkan ɗabi'o'insa a yarda da su kafal mar'u nublan an tuhsa ma'aibahu ya ishi mutum abin alfahari ana iya lissafa kuskurenka ko abin da kai wanda bai yi mai kyau ba waɗansu in an shiga babin abin ba zai taɓa yiwuwa ba ina fata an fahimce ni dan haka dai wani sha'ir yake cewa shi kuma wa manin ladhi yanju minan nasi saliman wa zai tsira daga mutane annaba ba su tsira ba wafin nasi qaulun fil maqali wa qilu abul atahiya sha'ir na sufanci imamu shafi'i yayi magana kan wannan yake cewa wa ainur ridha an kulli aibin kalilatun kama anna aina sukhti tubdil masawiya ainur ridha ido na mutumin da yadda da kai an kulli aibin kalilatun sun kasa ganin aibin ka mutumin da kake so baka ganin aibin sa walakinna aina sukhti tubdil masawiya sai dai ido na kyacewa ma'ana mutumin da baka kauna a cikin zuciyarka ba ka ganin komi sai kuskurensa shi yasa baka iya baka iya masa adalci to dan haka in muka dauki wannan abubuwan da suna da yawa sha'ir yace summun idza sami'u khairan dhukirtu bihi kurame na lokacin da suka ji an ambace ni da alkhairi an gane ko summun idza sami'u khairan dhukirtu bihi wa in khairun dhukirtu bihi wa in dhukirtu bi sharrin indahum azim in kuma an ka ambace ni da sharri sai ka ji sun idanunsu sun wato kunnuwansu sun karba an gane ko wani yake cewa in yasma'u ribatan minni qaru biha farahan in sun kaji an faɗe ni da wani abu wanda akwai shakka ko ma'ana suka zuwa gare ni qaru biha farahan za su tashi suna alfahari kamar za su tashi sama wa ma sami'u min salihin dafan amma abinda aka faɗa na alkhairi za su boye shi saboda ba wanda suke so bane ina fata an fahimce ni wannan aqida ce ta jahiliya ta larabawa lokacin ɗaya daga cikin su dan kabilar guzayya an gane ko yace wa hal ana illa min guzayyata ni ba komai bane face mutun daga cikin kabila ta guzayya fa in gawat gawaitu in guzayyata ta halaka ni ma na halaka dan ba ba yanda za a yi duk abin da suka gani shine ni gani ko abin zuwa wutar jahannama ne wa in tarshidu guzayyatu arshudi in ta shiryu zan shiryu wata irin adawa ce wannan mutum bai san inda za shi ba to sannan kuma wani daga cikin su yana nuna adawa yake cewa la yas'aluna akhahum hina yandubuhum fin na'ibati ala ma qala burhana ba su tambaye dan uwansu fin na'ibati a cikin musibu wato in akwai wata matsala ya kira ya daga murya da sun zo sun dauko takobi ko makami ba su kallon tambaye dan uwansu me tsakaninka da kai da wani kawai za su shiga cikin yaki ne akan rashin gaskiya la yas'aluna akhahum hina yandubuhum fin na'ibati ala ma qala burhana shi yasa malaman hadisi ma sun aza ka'ida kalamul aqrani yutwa wala yurwa idan ya zamanto malami sun yi zamani da malami kuma wannan malamin babban malami ne wancan babban malami ne to maganar da suka yi zuwa ga juna yutwa za a nade ta wala yurwa ba a ruwaito ta saboda shaytan yana sa ma malamai hasada da kuma masu yin aiki iri daya da masu kuɗi da ɗiyan masarauta da wane ne da wane ne shi yasa kada ka kalli sukar da mutum yake yi zuwa ga mutum kalli menene alaka tsakaninsu tana yi wa suna son mace ɗaya ko matsayi ɗaya ko abin da ya kamata haka yasa ya kamata mu yi darasi wata rana Allah ba mu iko kan adawa ko kuma waɗannan abubuwan da muka ishara zuwa gare su sun ishi mutum ya gane yaya ne adawa take tsakanin wani da wani menene musabbabinta me yasa yake faɗar wannan magana da abin da ya kamata haka in ba haka ba musulmi ba za mu wa'i ba innahu lakum aduwwun mubin shi shaytan maki ne gare ku za ku ga kullun wajen adawa musulmi bai gane ina ne aka dosa musulmi wanda ba musulunci aiki sai turawa su yada a cikin kafafen yada labarai sai ka dauke shi makiyinka mu dauke yanzu halin Najeriya kafin mu shiga cikin bayani duk da yake bayanin ya ja mu sosai a Najeriya duba ka gani lokacin an zo bayan mulkin mallaka an kashe Sardauna bayan an kashe Sardauna ta fawa balewa sannan aka zo aka kashe Murtala bayan an kashe Murtala ina fata an fahimce ni aka zo aka kashe abacha bayan an kashe abacha an gane ko aka zo kuma yanzu ana kokarin a kashe buhari ina fata an fahimce ni to duk tare da wa'ar ke waɗannan aiki aka zo aka ɗora ‘yar aduwa saman mulki bai da lafiya saboda da ya mutu kafiri ya karɓi mulki amma har yanzu musulmi sun ki tsayawa su yi karatun tana tsakanin wani arne ne aka yi ma juyin mulki aka kashe shi a najeriya kawo shi to yana da kyau musulmi mu san abin da muke yi shi sai ka ji ana ta tsine ma Buhari ana wane ne ana wane ne to kamin arne ɗaya wanda aka ce kullum ana nuna ba musulmi ba mutum nagari bane saboda a ƙare da shi gobe a je a halakar da ku to da ka ce haka nan ka auna da Buhari da Jonathan wane ne yafi wani lokaci ne fi sauki Allah ya muna mai kyau innahu lakum aduwwun mubin shaytan shaytan maki ne gare ku samaniyata azwaj muka ce badali na ko abinda malamai suka faɗa nau'uka ne guda takwas ko namiji ne da mace guda takwas min ad-da'ni sunaini an gane ko daga ad-da'an muka ce su ne wato al-kabshu wan na'ja al-kabshu shine rago ko al-kharuf ana kiransa al-kharuf wan na'ja ita ce tunkiya wadan suna fassara an-na'ja da akuya wannan kuskure ne an gane ko ina fata an fahimta to daga cikin su akwai al-ithnaini guda biyu wa min al-ma'az ithnayn sannan kuma da akwai daga al-ma'az jinsi na awakai kenan al-anz ita ce wato akuya wattaisu da kuma bunsuru ko kuma ashat ana kiranta wato ashatu ita ce wato akuya to waɗannan akwai biyu daga cikin su qul ka tambaye su azzakaraini harrama shin mazaje ne aka haramta amil umsayaini koko matayen daga waɗannan nau'uka guda biyu amma shtamalat alaihi arhamul unsayayn ko abinda waɗannan mahaifan nan waɗannan matayen guda biyu suka ɗauka nabbi'uni bi ilmin ko bani labari an gane ko bi ilmin sai ta zamanto ba'un ce litta'diya ai nabbi'uni bi ma'lumin ko bani labari ko ko ba'un lil mulabasa ai nabbi'uni an gane ko naba'an bi ilmin ko bani labari labari wanda yake na tare da sani shine mulabasa kamar abu ya cuɗanya da abu da kike sa riga allibas wa an yaqla fil ma'siyah in ji mai ahallari ko in kana mutalabbisan biha in yana tudanya da ita in kuntum sadiqina in kuna da gaskiya to ku kawo hujja shi yasa mutun ana neman shi da hujja wanda ya faɗi abu wanda ya kira sai a ce to kawo dalili ya kawo dalili dalili wanda yake ingantacce sai Allah ce wa minal iblis nayn
wa minal iblis nayn wa minal baqari nayn قل أذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا فمن أظلم ممن من افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين ومن الإبل اثنين daga dangin raƙumma akwai guda biyu mun yi bayani kan wannan kalima an gane ko ismu jam'in ne ko ismu jinsin la mufrada lahu min jinsihi an gane ko daga raƙumma akwai isnaini guda biyu su ne wato abin nan raƙumi da raƙuma aljamal wan naqa ko ba haka ba to qul ka tambaye su wa min albaqar isnaini daga kuma shanu akwai guda biyu jinsin shanu albaqaratu ita ce saniya ko sanuwa as-sawru shine sa an gane ko na daji kuma sai a ce baqarul wahshi kenan namiji ma ya kamata a ce saurul wahshi shi ko raƙumin daji sai a ce azzarafatu ba mu sani ba mace ita ma zarafa ce komi a sai a yi bincike a gano to daga cikin su ma akwai waɗannan guda biyu tambaya qul azzakaraini harrama ka tambaye su shin mazajen ne aka haramta amil unsayaini koko matayen amma shtamalat alaihi arhamul unsayaini koko abinda matayen wato mahaifin nan matayen guda biyu suka kunsa to in kuna so ku kawo hujja ana neman ku kawo wannan hujja muka ce wannan azzakarai ne ana kiran ana karantawa da siga guda biyu ko a jashi shida a ce azzakarai ne harrama saboda harafi mai shadda ya haɗu da harafi wanda yake gabanin sa mai sukuni to kuma akwai wata qira'a azzakarai ne harrama misali riwaya ta Hafs an Asim tariqa ta Shatibiya azzakarai ne harrama to waɗansu malamai sai da aka ce azzakarai ne harrama aka jashi ta'alili suka ce don saboda kada a samu dan adam ya kasa bambanta tambaya da kuma bada labari domin an ce azzakarai ne harrama kamar labari yake bayarwa to azzakarai ne harrama shin yanzu mazajen ne aka haramta kaga abin zai dawo kamar tambaya to irin wannan ta'alili da ake cikin ilmul qira'at kada ka sa tsammanin malamai suna yin shi ne don saboda a'a Allah da zai sabkar da alkur'ani sai da ya tambayi mutane ya bada shawara a'a ta'alili ne na ilimi kawai a ilmance an zo an yi shi saboda lokacin da alkur'anin ya sauka ba a yi irin wannan ta'alili ba amma a ilmance ana iya ce maka saboda kaza ne ina fatan kun fahimci wannan da kyau dan saboda kakka ji ana ta'alili cikin ilmul qira'at a'a qur'ani ya riga ya sauka amma wani dai zai iya kallo cikin lugha in an yi tambaya to don a bambanta ne in kuma ba a yi ba don saboda an san wanda kamar da aka ce azzakarai ne harrama amil unsayaini ita am ita za ta nuna ma akwai hamzatul istifham don wani lokaci ana shafe hamzatul istifham cikin bayani za ka gane ta ina fatan kuna fahimta ta ko at-ta'lil domin bincike ne mai yawa a cikin ilimin tafsiri zaka ga malamai suna bayani akan at-ta'lil a fitar da illa akwai abin da ake ce ma lamul illa lamut ta'lil ko a cikin usulul fiqh to duka waɗannan ilimi ne mai zaman kansa ɗalibi zai iya bincike a kansa ko kuma illa cikin hadisi to wannan ita ta bambanta don illa cikin hadisi shine ka gano wata illa wadda hadisi yake ɗauke da ita wadda ba a san da ita ba imamu daru kutni ya yi littafi akan wannan imamu tirmidhi ya yi littafi akan wannan ilalul hadis shi yasa wani babban malamin hadisi da ake kira adam itofi ɗan ƙasar Ethiopia wanda yanzu yana daga cikin manya-manyan malaman hadisi na duniya a ƙasar Saudiya yana karantar da hadisi a masallacin Makka. An gane ko shi na daga cikin waɗanda suka yi saura manya-manyan malaman hadisi don ko Albani yaran da babban malamin hadisi ne na duniya. Ina fata an fahimce ni. To wannan littafi na ilal na Imam Tirmidhi sai ya maida shi a matsayin baiti, baitutukka. Yayi alfiya cikin wannan kuma yayi alfiya cikin ilimin akida. Dan haka dai babi na illa babi ne mai yawa. Lokacin da muna Libya akwai wani dan kasan Najeriya ɗan jihar Adamawa ya yi bayani ya yi bincike akan ilal na nahau me yasa Laraba suka kawo kaza me yasa koko a cikin nahau aka ce kaza ko kaza to wannan abu ne wanda yana ɗan taimaka maka wani lokaci za a samu dacewa wani lokaci ba za a samu dacewa ba sunan shi Muhammad Sani an gane ko babayo dan haka dai babi ne mai nisa ya kamata ɗalibin ilimi ya bincike akan wannan Imamul Ambari a cikin Al-Insaf fi Masail al-Khilaf tsakanin mutanen Basra da Kufa ya kawo ta'lilat ɗalibi mujalladi biyu ne sai ka karanta shi ko kuma ka karanta nash'atun nahw na sayyid tantawi kaga yadda illa ta ilimi take me yasa aka ce kaza to cikin yaren larabci a'a laraba suna magana da larabci amma a ilmance zaka yi bincika gano kilan ko abin da yasa suka ce kaza ko kaza ko kaza abin da suka kira justification da yaren faransanci to azzakarain harrama amil unsayayn amma ishtamalat alayhi arhamul unsayayn am kuntum shuhada idh wasakumullahu bihadha shin ko kun kasance kuna halarce lokacin da Allah muku wasici da wannan an gane ko Allah ya baku ku kawo dalili inda Allah faɗi wannan faman azlamu wane ne yafi zalunci mimman iftara ala Allah kadiban daga wanda ya kirkiri ƙarya ya jingina ta zuwa ga Allah ko yayi da gangan ko mutumin da ilimin sa bai kai ya fassara maganar Allah ba ko maganar manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ya hau saman minbari ko ya je wajen wa'azi ko ya bada fatawa a fada ya ce Allah ya ce kaza in an tambaye shi a ina ne shiru ya yi ma Allah ƙarya ko ka je ka yi tafsiri ko ka fassara hadisai ko ka ba da fatawa ilimin ka bai kai ka ba da fatawa ba ranar kiyama za a tsayar da kai a tambaye ka ka ce Allah ya ce kaza ina dalili shi yasa yi ma Allah ƙarya da yi ma manzo sallallahu alaihi wa sallama ƙarya ba wai dole sai mutumin da bai yi karatu ba a'a ko wanda ya karatu in karatun shi bai kai ya gane ba ya ce Allah ya ce ƙarya ce yi dole sai mun fahimci wannan da kyau dan haka bari zabura kana kama wurin tafsiri kana bude ido ka kawo mai babbar riga da wani babbar rawani kiyama za a tambaye ka babu hatsari irin waɗannan abubuwa Allah shi muna tsari lokacin da yanzu kafafen yada labarai sun zan wuraren da mutum zai neman shahara da girma da abin da ya kama da haka in an ka dora ka wurin da ba za ka iya baka iya ba ka ce baka iya ba malam bahaushe ce ban sani ba ma ilimi ce amma munan fatoyin dubbaina tayina akai sai abin da ya hali yayi ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم dan ya batar da mutane bai gairi ilmin ba tare da ilmi ba mun yi bayanin akan wato abubuwa daban-daban koda ba dan ya wato koda ba dan ya batar da mutane bane yayi ƙarya babu wanda an mafi zalunci irin wanda ya ma Allah subhanahu wataala ƙarya wannan ta'alili ɗaya ne daga cikin dalilan da suke sawa ai ma Allah ƙarya wani na iya yin ƙarya don saboda ya samu ɗaukaka sai ya ƙarya wani kawai daɗi yake ji ya ma Allah ƙarya kana malami a inda kace babu malamai kai kadai ne a malami in aka tambaye ka baka sani ba ka nemi ka kira ko ka ce baka sani ba a nemi wani ko ka kira ta hanyar waya dan haka ba dole ba li yudilla an bi ghairi ilmin wani yace a'a ni ba nayi ƙarya bane kamar yadda wasu suke cewa wai da aka ce sun hadisin manzo sallallahu alaihi wasallam ne cikin sahih muslim man kadhaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar sai sun ce nahnu ma kadhabna ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa inna ma kadhabna li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam mu ba mu yi ƙarya a kansa ba wai wa'ana mun yi ƙarya don shi don saboda mutane su yi iqbal waɗanda suka ɗauko hadisai na ƙarya suka nuna sura kaza tana da falala kaza da aka tambaye shi me yasa sai ce a'a don saboda naga mutane sun bar bin wato abin nan alqur'ani sun kauce ma alqur'ani sun kaurace ma alqur'ani sun koma zuwa ga fiqhu na Abu Hanifa da sauran mazahib shi yasa nayi wannan waye sa kaka yi alqur'ani ya wadaci kansa hadisai ingantattu sun wadatar da kansu ba sai an yi amfani da hadisi da'ifi ba ko a yi ƙarya hadisi mawdu'i a dangana shi zuwa ga Allah ko ga manzo sallallahu alaihi wasallam Allah ya mu tsari inna Allah la yahdi alqawma adh-dhalimin hakika Allah ba zai shirye da mutane waɗanda suke azzalumai ba malamai suka ce to nan waɗanda nan azzalimin waɗanda sun tabbata akan zalunci har kiyama an gane ko kenan Allah ya san ba za su tuba ba ko kuma azzalimin waɗanda suna akan zalunci domin sifa ce ta ismul fa'il sun tabbata akan zalunci amma in sun tuba sun kyautata halayensu Allah zai shirye da su dan da yawan mutane zaka ga sun yi zalunci sun yi mi sun dawo ina fata an fahimce ni to dan haka malamai suka yi bayani akan waɗannan ayoyin daga cikin abubuwan da ake fitarwa daga ciki akwai hukumce-hukumce da yawa wajen malaman mantiq akwai abin da suke kira ash-shartiyil munfasil yadda za a yi a tantance abubuwa dan a gane bambancin su nan ba mantiq muke karantawa ba akwai al-jadaliyun waɗanda mutane masu koyon ilimin cece kuce yana da kyau mutum yana da fahimta ya karanta irin waɗannan ilimin muka saboda maƙaryata da masu karanta falsafa musamman in shi a zaga sun ka ɗauko aya ko hadisi sai su juya maka shi saboda sun karanta waɗannan ababen to karanta su in kana da ilimi zaka iya musu raddi an gane ko ta hanyar kamar da sharri da sharri amma malaman usulul fiqh suna kiransa as-sabr wa taqsim as-sabr da sinun ne ba as-sabr ba da sinun shine bincike wa taqsim da rarrabe abubuwa don a gane inda gaskiya take ko ƙarya ina fatan kuna fahimta ta hariri a cikin muqama yace wato li asbura majlabata dam'i don in gano abinda ya ja mutane suke yin hawaye lokacin da ana wa'azi an gane ko wai ana abin da malamai suke kira as-sabr wa taqsim wasu sun kira shi at-taqsim wa sabr domin nan sai da an kararrabe sannan kuma aka gano abin da ake yi wasu malamai suna kira kuma at-taqsim wa sabr wasu kuma as-sabr wa taqsim istilah ana abin da nake son mu gane shin wai su kafirai da suka haramtar da waɗannan abubuwan shin mu'allalun bi illatin ma'qula shin akwai illa wadda hankali zai gano ta shine abu na farko to dan haka kasancewa su mazaje ne kaga mun te binciken illa ko ko kasancewa su mata ko ko kasancewa su cikin mahaifa tunda hali guda uku ba zai yiwa su ketare waɗannan abubuwan guda uku ba ko ya zama to namiji ko mace ko yana cikin mahaifa to anan ku babu menene dalilin da yasa ya haramta in babu to am kuntum shuhada'a id wasakumullahu bihadha ko ko kuna da shaida Allah ya baku wato izini yace ku haramta wannan ku kawo aya in babu to ya zan ya zan ƙarya to shi yasa ake bin irin wannan saboda in kana da ilimi kullum in mutum ya faɗi magana akwai da zaka yi ka gane yadda zaka yi ka fahimci ina ne ya dosa in illa ce akwai wanda hankali ya yadda da ita ku ba mu ita in babu illa ku kawo nassi in babu nassi ya zan mi ya zan ƙarya to shi yasa alqur'ani yake amfani da wannan a cikin wurare daban-daban a cikin suratu maryam ma Allah ya bayanin wannan afara aita alladhi kafara bi ayatina wa qala la utayanna malan wa walada yace za a bashi malan wa walada kiyama in ma za a yi kiyama sai Allah ce to at-tala al-ghaiba shin ya san abin da a cikin lauhil mahfuz am ittakhadha inda ar-rahman ahda ko ko ya riki alƙawari tsakanin shi da Allah cikin su wanne yake da shi ya san gaibi ya riki alƙawari da Allah to na ukun shine makaryaci ne sai Allah bai kawo shi ba saboda mai hankali zai gane inda aka dosa na fatan kuna fahimta da kyau misali kuma a cikin suratu tur Allah ya kawo wannan kafirai da Allah yana son ya tabbata ya tabbata musu da cewa shi kadai ne cancanta a bauta masa an gane ko sai Allah ce am khuliqu min ghairi shay'in am humul khaliquna shin am khuliqu min ghairi shay'in koko akwai wani abu wanda ya halicce su wanda ba Allah ba am humul khaliquna koko su suka halicci kawunan su ai duk waɗannan babu su ko to amsa Allah shine ya halicce su shi yasa ba ma sai ya kawo mashi ba zaka fahimta shi yasa kullum in mutu ya kawo ma magana a binciki illa da dalili yanzu na ana gane mai gaskiya da wanda bai da gaskiya amma in baka san wannan ba ko kana da ilimi saboda yanzu mun shigo duniyar wayayi makaryata sai su kama ka da gaskiyarka su juyar da ita ƙarshen ta wannan zai san sanadiyyar karkacewa da yawan mutane za ku ga wanda ya karanta falsafa da mantiq da jadal kullun za ka ga shi na alfahari musamman ɗalibai in sun dawo daga jami'a ko wanda ya ittila'in waɗannan littattafan sai ka ji ya ce a kira limamin gari a kira shugaban kungiya mu fafata da shi da abin da ya kama da haka wani lokacin saboda suna da shigohohin da kai baka san su ba in ka je ka yi muƙabala da su ko munazara da su an gane ko sai ya zamanto sun samu hanyar da za su ɓata addini in ka san baka san shigohohin su ba kada ka tattauna da su haka ne suke yi aje a kira duk malamin da ke jin iyawa yanzu ba haka nan bane ake yi kowa yana da daidai da shi shi yasa kuke ganin waɗannan aqidu na batil wallahi ku yi hattara da su dole ɗalibin ilimi sai ya yi bincike ya san inda ya sama gaba an gane ko waɗannan hanyoyi ne da ake kira wato as-sabr wa taqsim kuma akwai masalikul illa ka san yadda ake cire illa a wajen malaman fiqh hanyoyi ne guda goma daga cikin su akwai abin da malamai suke kira tanqihul manat da takhrijul manat da tahqiqul manat ya an ce tanqih tacewa ya zaka yi ka gane me yasa aka sa hukunci takhrij ka fitar da illa tahqiq ka tabbatar da wannan shine dalilin illa mu ba da misali akwai hadisi na wani balarabin kauye wanda ya zo cikin sahihul bukhari abu huraira sahabin manzo sallallahu alaihi wasallam shi ya rawaito wannan hadisi abu huraira sannan kuma ya mutirmidhi ya kawo shi wani mutum da ake kira salman bin sakhar al-ansari ya zo ya ce ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na halaka na zo ma matata ko ba haka ba a cikin watan ramadan to anan yanzu ana son a san illa in kana son ka gane sai a ce to me yasa sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce a'tiq raqaba ka yantar da baiwa sai malamai suka ce in kana son ka binciki illa shin dan saboda yana balarabe aka ce haka ko dan yana balaraben kauye ko dan yana fari ko gajere duk waɗannan abubuwa ba su da hannu cikin mi cikin illa a a'tiq raqaba yana da alaka ne da cewa waqa'tu ahli na zo na tara da matata kenan sai hukuncin ya game duk mutumin da ya zo ma matarsa ba tare da mun kalli balarabe bane dogo ne gajere ne ko abin da ya kama da haka ina fatan kuna fahimta ka abubuwa ne masu wayar ma dalibi ilimi da kai dole ke sa wani lokaci muke kawo su shi yasa ma da aka ce kai yantar da baiwa yace babu an ka ce to ka ciyar da miskini babu an gane ko kai azumi babu an gane ko za a yin azumi abin nan in ba a yantar da baiwa ba a yi azumi na wata biyu jere in ba a samu ba a ciyar da miskini babu sai aka kawo manzo Allah sallallahu abin da zai fitarwa aka ce ka je ka ba miskinai yace yanzu a cikin ma baina labataiha labataiha amma duwatsun Madina guda biyu akwai wanda fi ne zama talaka manzo Allah sallallahu alaihi yace je ka ciyar da iyalinka tunda huk wato shi zai ciyar amma kuma fa it'amu 60 miskina shi ma miskinin ina fatan kuna fahimta ta to dan haka wallahi ɗalibai ilimi ku tashi zuwa ga bincike kan yadda mutum zai amfanu da iliminsa da manya-manyan littattafai amma in ka tsaya haka rugugu sai a wuce da kai daga cikin abubuwan da ke son yi magana akan su kafin mu tai aya ta gaba akwai abin da ake ce ma tahriru mahallun niza kullu in kuna tattaunawa da mutum kada a ɗauki magana mai faɗi a tsaya inda ake saɓani misali da zan basuwa wajen shar'u man qablana shari'a ta mutanen da sun ka gabace mu za mu yi aiki da ita ko ba za mu yi aiki da ita ba to in aka zo wajen bayani sai a rikice amma in an kai tahriru mahallun niza shikenan shar'u ban qabla na da hali guda uku na farko ya zama to cikin alqur'ani wannan hukuncin ya zo shikenan khalas ta kare wa katabna alaihim fiha annan nafsa bin nafsi ba cikin ta a taura ko to kuma cikin qur'ani an kace ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla kaga nan sabani mu bai da alaka da wannan sai abin da kuma ya zo cikin shari'arsu amma an shafe shi a cikin shari'armu wa ya zawa anhum israhum wal aghlal allati kanat alaihim cikin shari'armu an ce an dauke shi kenan kaga wannan bai daga cikin shar'u man qablana to yanzu inda sabani yake wanda shari'a bata zo ba ta ce an shafe shi kuma bai tabbata ba a cikin littafin ba aka ce mu yi aiki da shi sai malamai suka ce to nan ne sabani kaga yanzu ka samu daidai inda aka yi sabani sai aka ce za a yi aiki da shi saboda ba a kawo shi ba sai dan saboda mu amfanu da abin da aka faɗa mu na kisoshin su ko ba haka ba laqad kana fi qasasihim ibratun li ulil albab shi yasa wani babban malami da ake kira Dr. Ismail Ghazi Marhaba ya rubuta bincike akan tahriru mahallin niza a majalla ta Kuwait ta Shari'atul Islamiyya an gane ko adadi na 90 wanda kuma shekara ta 27 2012 kadiba dan ya kawo fa'idodinsa har guda 15 in ban manta ba dan haka dai abu ne mai kyau daga cikin abin da ke taimaka ma ɗalibin ilimi wajen bincike in an ce malamai sun yi sabani kada kai ta zagin su a'a ka san me yasa aka yi sabani kuma wani nau'in sabani ne abu ne mai kyau in an ce malamai sun yi sabani yana daga cikin abin da ai malamai sun yi sabani kullum malamai sun raba hankalin mutane a'a akwai abin da dole sai an yi sabani a kansa saboda nau'in yaren yake daukan ma'ana daban-daban ko cikin yaren ku aka yi magana naka yaren kanshi sai ka iske mutane sun yi sabani wajen fahimta ko ba haka nan bane amma kuma mutum guda ne yayi magana to wannan ana kiransa asbabul khilaf sannan da anwa'uhu saboda sabani akwai sabani wanda kamar sabani ne amma lafazi ne ya bambanta kamar mutumin da ya kama wannan hanya da wanda ya kama wannan hanya kuma gida guda za su je kuma za su je to wannan babu matsala kamar yanzu inda Allah subhanahu wa ta'ala ce wa atasimu bi hablillahi jami'a wa la tafarraqu hadisi ya tabbata daga manzo sallallahu alaihi wa sallam daga Zaid dan Arqam yana cikin sahihi Muslim an gane ko manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya nuna abinda ake kira da hablullahi shine alqur'ani to amma in ka zo sai ka ce malaman tafsir sun ce hablullahi shine musulunci wasu kuma su ce hamdullahi manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ake nufi. To, mu ɗauki hamdullahi alƙur'ani tun da ya zo ƙarara, amma wanda ya ce misali musulunci ake nufi, shin ya saba ma wancan ko bai saba mishi ba, ya saba mishi amma saɓaninsu ba mai illa ba ne, domin shi alƙur'anin shi ne gimshiƙin musulunci. Shi ne ake cima wato al-ikhtilaf al-lafzi ba ikhtilafu tadadu ba wanda kuma ya zan kishi ya kenan don haka yana da kyau mu fahimci wannan duk da yake akwai wasu ruwayoyi da suka zo waɗanda suka nuna alkur'ani hablullahi na riwaya ta aliyu tana cikin sunan tirmidhi an gane ko malamai suka ce wannan hadisin mawqufun na ala aliyun bai inganta ba zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai riwaya wanda hakim imamul hakim ya kawo daga abdullahi ibn mas'ud wanda take nuna alkur'ani shine hablullah wannan ita ma riwaya bata inganta ba amma wannan riwaya ta cikin sahih muslim ta inganta kenan mun huta ina fatan kuna fahimta ta dan haka dai yana da kyau ɗalibin ilimi ya san yadda ake gane asbabul khilaf da samaratuhu in an yi sabani to in sabanin nan ana iya samun wata fa'ida to a faɗe ta mana misali waɗansu malaman usulul fiqh sun ce jam'i yana farawa daga mutum biyu wasu sun ce jam'i yana farawa daga mutum uku to yanzu in nice ka ba da wannan an gane ko af'im hadha al-masakin ka ba wannan miskinai ga wanda ya ce jami'i yana fara da mutum biyu da na ba mutum biyu na barra amma ga wanda ya ce yana fara da mutum uku sai na ba nawa sai na ba mutum uku kaga shine samaratul khilaf yana da kyau dalibi ilimi ya san wannan a gurguje sai abin da nake so in faɗa akan abin da suke kira addilala wanda shine in kana son ka samu ilimi mai yawa kamar yadda malamai suka faɗa wallahi ka san addilala domin dilala za ta taimaka maka abin da bai zo cikin kalima ba sai ka fahimce shi dilala kala uku ce akwai dilala da ake kira dilala ta al-mutabaqa abinda lafazi yazo yanzu in ce za jaa zaidun kowa ya fahimci abinda ake nufi zaid yazo to mutabaqa kenan to amma kuma akwai dilalatu tadammun abinda wannan ta kumsa domin in ce jaa zaidun yana nuna an danganta tafiya zuwa gajero kenan akwai tafiya wanda yayi kafin ya zo nan shine al-tadammun tunda dole na sai mun tambaye wannan sai akwai dilalatul istilzam zaidun nan da yazo ya nuna cewa yana tare da sutura tunda in dai mai hankali ne zai zo da ni ya zai da sutura to wannan zai saka gane su kamar yanzu cikin sunayen Allah in an ce Allah huwal khaliq Allah shine wanda ya halitta to wato muna fahimtar cewa in Allah shine al khaliq to akwai khalaqa ciki domin shine ya halitta an gane ko zamu fanci kuma akwai al makhluq domin in akwai wanda ya halitta akwai wanda an ka halitta an gane ko to dole irin waɗannan ababen cikin nasi za ka fahimce su in kana son ka tsira ɗaliban ilimi ya kamata su yi ƙoƙari su rinka fahimtar wannan saboda mu'amala da littattafai addilala ana cewa addilala ko addalala ko addulala abinda zai nunar da kai zuwa ga dalili abinda ake bukata a ciki in baka san wannan ba sai kaga malamai na ta bayanin abubuwa ka kasa gane su kuma dilalan nan dole malamai sun ana ta sai da subut addilalatu was subut nassi da abin da ya tabbata da abin da tabbatar da shi akwai nassin da ya tabbata karara kuma ma'anar shi ba ta boyuwa shine ake cewa qat'iyyu thubut qat'iyyu dilala da Allah yace wallazina yarmuna wato wallazina yarmuna almuhsanati thumma lam ya'tu bi arba'ati shuhada'a fajliduhum 80 jalda wallazina yarmuna almuhsanat waɗanda suke jifan mata almuhsanat waɗanda suke kamammi al'afa'if sun balam ya tubi arba'ati shuhada sannan ba su zo da shaidu guda hudu ba fajliduhum tamani na jalda ku yi musu bulala tamanin to nassin tabbatacce na dan alqur'ani ba mu shakkar tabbatarsa sannan tamani na jaldatan duk mai jin larabci ya san tamanin ake nufi ba 79 ba 81 ba kaga qat'iyyu thubutu qat'iyyu dilala sannan akwai nassi qat'iyyu thubut dhanniyyu dilala alqur'ani aya ta tabbata an gane ko sai Allah ce wato salasata quru kaga ita ayat tabbatata ce amma quru yana daukar ma'ana guda biyu yana daukar tsarki yana daukar mi yana daukar haila to kaga yanzu na an yi sabani dole ai sabani anan tabbatan nassin abu ne tabbatacce amma ma'anarsa yanzu an yi sabani saboda ɗabi'ar yaren larabcin na fata kun fahimce ni to sannan kuma akwai nassi sai ya zamanto na alqur'ani ake magana sai a zamanto a samu nassi an gane ko zanniyu subutu ne in an ce zanniyu subutu tabbata shi akwai sabani zaka iske hadisai manya manya malaman hadisi sai maka to wane dan wane hadisin in wane ne saboda sunayen su al-mu'talif wal mukhtalif in sunayen su suka zo dai to dai daga cikin rawi zaka iske siqa ne dai daga cikin ruwat kuma da'if ne sai ka ji sun ce in wane ne to hadisin ya inganta in ba wane bane kuma hadisin bai inganta ba to kaga tabbata hadisin zanniyun ne amma kuma tana yiwa abin da ya ishara zuwa gare shi zahir ne ko kuma ya zamanto zanniyu subutu zanniyu dilala hadisin da an an kai sabani kan ruwat ko da'if ne ko sika ne sannan kuma cikin shi akwai lafazin da ke ɗaukar kalma guda biyu dole ɗalibin ilimi ya fahimci wannan in malamai suna tattaunawa in ba haka ba karatu zai wahala ga ɗalibai kuma za mu samu matsaloli da dama Allah ne ya ganar da mu wannan muna yin bayani ne saboda abin da ake abin nan na ƙarshe shine lazimul qaul in mutum ya faɗi magana tana yiwa maganar shi tana haifar da wani abu bari mu faɗi wannan don ku gani yanzu misali in mutum ya ce wani kafiri ne shikenan ai ya bada hukunci ko to tana haifar da abubuwa da dama shi ake ce ma lazimul qauli malaman usulul fiqh suna bincike kan wannan sosai saboda tana yiwa mutum ya faɗi magana bai san maganar za ta kai shi ga kafirci ba amma sai an bayyana mai in ya yarda da ita ya kafirta in bai yarda ba to ya san kuskure yayi misali yanzu in ka ce wani kafiri ne kun san komai take nufi in musulmi ne matarsa ta yi ta saku saboda babu aure tsakanin mi kafiri da musulmi sannan kuma in kuka ce wani kafiri ne in ya mutu babu gado tsakaninsa da ƴaƴansa in musulmai ne ina fata kuna fahimta ta in kuka ce musulmi wani kafiri ne ba za a yi masa sallah ba ko ana makafiri sallah wala tusalli ala ahadin minhum mata abadan in ka ce wani kafiri ne ka ce khalidan mukhalladan finna ya tabbata a cikin wuta sai a ce duk haka kake nufi to kaga wani da waɗanda suke saurin kafirtar da mutane in ya ji waɗannan abubuwan sai ce kai ba haka nake nufi ba shi yasa lazimul qawli laysa bi qawlin sai an yi mutum bayani yana daga cikin abin da malamai suke jan hankalin ɗalibai akan shi a ilmance in ka ce kaza sai a ce to abin nan yana nufin kaza in ka ce wani ban son shi ina fata an fahimce ni to kaga da kace baka son shi wannan ya nuna akwai kimi kiyayya tsakaninka da shi kenan baka son shi da alkhairi waɗannan abubuwa wallahi ɗalibai ku tashi ku yi bincike a kansu ku gane su da kyau saboda mi saboda ku zamanto mutane masu ilimi cikakke wanda duk lokacin da za a tattaunawa kada wani mutum ya zo ya abin nan imamu sa'adi a cikin tafsirin sa cikin suratu abin nan suratu ghafir yake cewa in kana tafsirin alqur'ani in kana son ka fitar da ma'anoni daban-daban to zaka kalli cewa duk abinda ma'ana ta alqur'ani aya ko bata zo da shi ba za ta haifar da shi to Allah yake nufin haka nan domin in ba da haka ba da tafsirai ba za su yi yawa ba sai a tsaya bakin tafsirin da aka rawaito yace dalili akan wannan ma'rifatu wato ma'rifatuhu wa jazmihi min tawabi'il ma'na wal muttafaq alayhi an gane ko al mutawaqqaf alayhi yanzu in ka cewa da Allah ce was'alil qaryata allati kunna fiha ka tambayi gari sai ka ce a'a ahlal qarya ake nufi mutanen garin kaga wannan kalmar kai ka kaddara ta amma saboda min tawabi'il ma'ana tana tare da ma'ana domin ma'anar ba ta fasaruwa sai da ita kidan kaga shi yasa malamai suka kaddara ta shi yasa wani zai iya fitar da hukunci 100 a cikin aya guda kadiba cikin tafsiru sa'adi aha wajen babu tayammum ya fitar da ya ayyuhal ladina amanu idza qumtum ila salati faghsilu wujuhakum ya fitar da hukunci 51 kadiba cikin tafsirul qurtubi ya ayyuhal ladina amanu idza tadayantum bidainin hukunci nawa ya fitar saboda ma'anar tana tare da shi shi yasa wani yake tsere mana wajen tafsiri sai kaje kai tafsirin da ake bayani kai baka taba jin wannan ba saboda shi ya kalle alaka tsakanin wannan da wannan sai fitar da ma'ana yace abu na biyu wanda ke nuna cewa ana iya danganta wannan zuwa ga Allah ilmuhu cewa shi Allah subhanahu wata'ala bi anna Allah bi kulli shay'in alim Allah ya san komai wa an wa an gane ko wa anna Allah amara ibadahu bit tadabburi wat tafakkuri fi kitabihi Allah ya ce ayi tunani kenan ka gane iftar da wadansu ma'anoni wa qad alima ta'ala ma yalzamu min tilkal ma'ani Allah ya san duk abin da waɗannan ma'anoni za su haifar sabanin dan adam shi duk abin da alqur'ani ya kumsa da abin da ma'anar shi za ta haifar duk Allah ya san shi amma kai maganar ka tana yiwa lokacin da ka faɗa baka san wannan ba shi yasa za a danganta shi zuwa ga Allah kai tsaye amma dan adam sai an tambaye shi kana nufin kaza ina fatan kun fahimce ni don haka wannan dai malamai su suka san bayanin waɗannan abubuwa yana da kyau ɗalibin ilimi dai ya zan ya yi bincike kuma a ci gaba da karatu kada a tsaya a ce an kai ƙarshen karatu daga nan da kaga ka zan malami ka zan jahili dole sai da bincike kuma da sanin ƙa'idodin ilimi domin lazimul haƙƙi haƙƙun duk abin da gaskiya za ta haifar ya zan ya zan gaskiya wa lazimul batili batilun duk abin da ƙarya za ta haifar ya zan ya zan ƙarya in ba mu fahimci wannan ba akwai matsala shi yasa kullun ka rinka kallon irin waɗannan ababen malaman balaga ta nan da suka tsere mutane malaman usul fiqh ta nan suka tsere mutane sai su fitar da hukunci rubba muballighin aw amin sami inji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tana yiwa ka isar da hadisi zuwa ga wani da yawa daga cikin manyan manyan malaman hadisi wadansu ba malamin fiqh bane amma malamin fiqh in hadisin ya inganta dole sai ka san ya inganta sai ya fitar da hukuncin da shi wanda ya rawaito hadisin bai tabbatar da shi ba saboda fahimta da tabbambanta ta mutane da mutane Allah ya gane da mu to dan haka dai Allah subhanahu wataala yayi amfani da waɗannan ka'idodin don a koya maka yadda ake tattaunawa da mutane azzakarain azzakarain harrama amil unsayni am mashtamalat alaihi arhamul unsayin duk in ka tattauna da mutum kasancewa shi namiji ne ko kasancewa shi mace ko dan yana cikin mahaifa in kasancewa shi namiji ne to ku haramtar da maza gaba daya in don kasancewa shi mace ne ku haramtar da mata gaba daya in kasancewa shi cikin mahaifa ne to ku haramtar duk abin da ke cikin mahaifa dan wanda ke wajen cikin mahaifa fito in babu to ku kawo nasi inda Allah ya ce mai sifa kaza haramun ne mai sifa kaza haramun ne in babu kun zan maƙaryata shi sai sai ce fa man azlamu mimman iftara ala Allah kadiban li yudilla an-nas bighairi ilm inna Allah la yahdi al-qawm adh-dhalimin hakika Allah subhanahu wataala baya shirda mutane da suke azzalumai sai Allah ya ce qul la ajidu fi ma uhiya ilayya قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم wannan aya tana da bayani mai yawa sai dai mu taba wani abu daga cikin ta kulkace da su an gane ko to me yasa aka fara da kul alhali ko alqur'ani gaba dai al'amru dai yaqtadil wujub shi an kai umarni musamman ya taso daga sama zuwa ƙasa ya zan wajibi in ya tashi daga ƙasa zuwa sama ya zan roƙo an gane ko sannan kuma in ya zamanto tsakanin masu matsayi ɗaya ne to ya zamanto ba da shawara kai da abokinka shawara kuke ba juna kai da mai gidanka mai gidanka umarni yake baka kai ko in ka tambaye mai gidanka roƙo ne kake yi kun fahimce ni to kul ya taso daga kotun koli wanda babu babu irinta Allah kenan kankaf an kai ƙarshe to tun da yayi umarni al'amru yaqtadil wujub ya zan wajibi shi yasa wannan al'amru yaqtadil wujub shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai koyi komai ba ko ba haka ba kuma Allah ne ya shaida yace fatawalla anhum fama anta bimalum kai ba abin zargi bane domin da ya boye wani abu walau kuma da ya ƙara wani abu walau taqawwala alaina ba'd al-aqawil la akhadna minhu bil yamin thumma laqata'na minhu al-watin fama minkum min ahadin anhu hajiji to me yasa kawo kul alhali kuma shi alkur'anin gaba ɗaya dukkan shi umarni ne tun daga fatiha har zuwa kula a'udhu bi rabbin nas duk kulta shiga ciki ko ba ka nan bane ko ba umurta shi an kace yace ba tun daga fatiha har nasu duk kulce cewa an kai yace ya isar da wannan sakon to me yasa kuma nan aka kawo kul din akwai magana ko wani zai cewa kai malamai akwai kwankwale kwankwale gare su baka damu da ilimi bane shi yasa kake cewa haka nan malamai suke cewa wannan sura kulkulkul ta zo saboda kowace mas'ala tana matsayin a yi raddi mutanen wani lokaci sun bambanta waɗanda ake son a yi mujadala da su to shi ake sake maimaita kul kul kamar dai maganar ta zamanto ana sake maimaitawa ina fata an fahimce ni kunda wato suratul an'am tabi'ar ta shine ta yi mujadala da mushrikai wanda ka cewa ana hiwar a'a alqur'ani ma yana tattaunawa da waɗanda ba musulmi ba kai malami zaka iya tattauna da su amma ayi ka'idodi da sharuɗa da hujja kuma ilimin ya zamanto daya kuma ba mutum mutunci wala tujadilu ahlal kitabi illa billati hi ahsan ana tattaunawa da su suratu ali imran me yasa ta sauka tattaunawa da kafirai ina fata an fahimce ni faman hajjaka fihi min ba'di ma ja'aka min al-ilm to ko wace mas'ala sai a taho shi yasa kul yayyawa a cikin suratul an'am kul ayyu shay'in akbaru shahada qul illahu shahidun bayni wa bainakum wa uhiya ilayya hadha al-qur'anu li unzirakum bihi wa man balagh قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله قل كتير قل لا أتبع أهواءكم قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين قل إني على بينة من ربي وكذبتم به ما عندي ما تستعجلون به إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين قل كتير سودي قل كتير سو قل قل دو إن سو كي مغانا سي أكاو هجا shi yasa ake kace kaza to shi yasa ake yawan maimaita wannan saboda mujadalar da ake yi kuma saboda tana yiwa ko an kalli bambancin mas'aloli ko kuma an kalli saɓanin waɗanda ake magana da su saboda tana yi wa wancan kan kaza ake magana da shi wannan kan kaza wannan kan kaza wannan kan kaza mun fahimci wannan ko to kul ce da su la ajidu fi ma uhiya ilayya muharraman ban samu ba fi ma uhiya ilayya ga abin da aka yi min wahayi muharraman abu wanda yake muharram wanda an haramta shi an gane ko nan la ajidu asalin shi la aujidu domin wajada yajidu ne to wawun kin sai a shafe ta to sai malaman sufu suka ce wajada yajidu wato alwawu waqa'at baina aduwatayha ta hadu tsakanin makiya guda biyu da ya'un da kasra to ajidu fatha ne a akwai ina kuma wannan adukinta tunda ba ya'un bace a'a ana shafe ta dai in ta zamanto wato mu'tal akwai abin nan dalilin da zai sa a shafe ta shine ta'lili wanda mafi dacewa kulla ajir zai a takaice kace musu ban samu ba fi ma uhiya ilayya ga abinda aka mini wahayi domin dole ba a haramtawa ba a halattawa sai akwai mi sai akwai wahayi in akwai wahayi kuma sai a duba in karara ya haramta abin ya haramtu in kuma bai haramtar da shi karara ba abin za a fahimce shi cikin nassi kuma ya tabbata sai a haramtar da shi amma wani ya zamna ya haramta shi yasa kullum kuke ganin wasu abubuwa ana ta haramtawa ana ta halattawa amma in an zo neman dalili na ake samun matsala وقالوا لن يدخل الجنة إلا من, قا من كان هودا أو نصارى to qul hatu burhanakum in kuntum sadiqina ba wai a faɗi magana ba ku ba da dalili shi yasa kuke ji ana cewa yanzu yara ba su da ba su da ladabi ba su da biyayya wani lokaci ba haka nan bane in da kai inda ban tambayar dalili zan tambaye ka dalili kan baka bani dalili ingantacce sai in yi aiki da shi domin ba a ce ni in bi ka ba cewa an kai in bi Allah in bi Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qul la ajidu fi ma uhiya ilayya muharraman ban samu ba wato a cikin abin da aka yi mini wahayi muharraman abin da yake haramtacce an gane ko muharram kalima ta at-tahrim tana nufin al-man'u abin da an ka hana to akwai abin da an ka hana a shar'ance akwai at-tahrim ash-shar'i akwai at-tahrim al-kawni at-tahrim ash-shar'i shine abin da shari'a ta hana at-tahrim al-kawni shine abin da Allah ya hana a cikin halitta yace abin nan ba zai kasance ba to ash-shar'i in Allah haramta abu ana iya a aikata zina haramce ko ba haram ba ana shan ana ana zina ko ba yi shan giya haramun ne ko ba haramun bane ana yi ko ba yi shirka haramun ce ko ba haramun bace to wannan a shar'ance take haramun amma a kaunan tana yau ba haram bane ba Allah bai hana ba wato amma akwai at-tahrimul kauni shine abinda Allah ya ya haramta shi a cikin tafiyar da al'amura wannan duk duniya babu wanda isa yi shi amma bari mu bada misali dan ku gane a cikin suratul qasas Allah ya ce ma annabi Musa wa harramna alaihi almaradi min qabl mun haramta mishi to wannan lokacin shi na jariri akwai haram ko halal babu tunda kuma Allah ya hana yayi bai ba wa harramna alaihi almaradi min qabl fa qalat hal adullukum ala ahli baitin yakfulunahu lakum wa hum lahu nasihun faradadnahu ila ummihi ban samu wani abun muharraman wanda an ka haramta ala qa'imin akan qa'im mai dandanawa ko mai ci daga ta'am ne an gane ko ya ta'amuhu wanda yake cin sa an kawo me yasa ba a ce qul la ajidu fi ma uhiya ilayya muharraman ala ta'imin illa an yakuna mai sai an kace ala ta'imin kuma ya ta'amuhu saboda ta'kidi ala ta'imin don an samu at-ta'im sai an samu wato ya ta'am don dole na mai ci ci yake yi amma sai an ka kawo shi don ta'akidi ala ta'imin yata'amuhu illa an yakuna maitatan muna da qira'o'i guda uku anan sai in ya kasance maitatan an gane ko akwai qurra da sun ka karanta illa an takuna maitatan ibnu kathir da imam hamza sun karanta illa an takuna maitatan saboda almaita muannas ne sannan kuma wato abin nan imamu ibnu kathir da imamu hamza suka karanta da wannan sannan kuma akwai waɗanda suka karanta da ta'un kuma da raf'a illa an takuna maitatun shi kuma imam ibn amir da imam abu ja'far su suka karanta da ya da nasba kenan illa an yakuna maitatan kaga su suka karanta da ta'un ba illa an yakuna maitatan sai in ya kasance su ko ga illa an wato takuna maitatan kenan sai ya zama to da ya'un da ta'un shi mai tatan in an kalli cikin jinsin abin da an ka haramta ko ko hukuncin da aka yi ma abin da an ka haramta sai ya koma ya kuna in an kalli cewa kalima ta maita mace ce sai a ce illa an ta kuna sannan kuma imamu asim da imamu kisa'i da imamu khalaf an gane ko da imamu abu amr ibn al'ala su sun ka karanta illa an ya kuna maitatan su karanta illa an ya kuna maitatan sannan kuma shi ko imamu ibnu amir da imamu abu jafar suka karanta illa an takuna maitatun takuna maitatun in mun ce takuna maitatun ta zamanto kana tamma maitatan ta zamanto kana naqisa tana buƙatar wato abin nan dukkan wannan a larabce ya halatta muna kawo qira'at saboda kada wata rana ka ji an karanta da wata qira'a baka sani ba ko ko a nahwu sai ka rikici a ai maitatun ya zamanto tamma illa an yakuna maitatan sai in ya kasance matacce ne mushe ko masai au daman masfuhan ko ko jini wanda yake mai zuba mai gudana wanda in aka yanka au lahma khinzirin ko ko wato lahma khinzir shine nama alade fa innahu to shi wancan wato aladan ko naman sa ko ko fa innahu shi almaitatu da addamul masfuhu da lahmu khinzirin da khinzirin almasfuru rijsun sai ya zamanto wato kazamta ne aw fisqan uhilla li ghayri Allah bi ko ko ya zamanto abin da yake fisqan ya an ce fisqan shine abin da yake fasikanci illa an yakuna fasikan sai ya zamanto abin da an ka fita daga cikin da'ar Allah an kai abubuwan da asalin shi halal ne amma sai aka yi wani abu wanda zai haramtar da shi ina fata an fahimce ni uhilla li ghayri Allah bi wanda anka uhilla aka kira sunan wani Allah asalin shi daga alhilalu ne laraba in suka ga wata sai ayi kelewa ayi kuwa to sai aka ce uhilla aka daga murya li ghayri Allah don anka ambaci sunan wani Allah bihi a wannan abin sai Allah ya haramta shi famani turra ko famani turra ko famani tsirra an gane ko kira'o'i ne guda guda guda uku za mu zo mu yi bayanin su sati mai zuwa in Allah ya kai mu da rai duk wanda ya ce da su ya ta kai shi ya kai gargara gaira baghin ba mai neman ya ci ba sai ya koshi koko ba mai fita daga al'umman musulmi bai yaƙe su ya fita daga shugaban musulmi al-bughat wala adin ko ƙetare iyaka fa inna rabbaka ghafurur rahim haƙiƙa ubangijinka annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ghafurun mai yawan gafara ne shi yasa yake gafarta ma mutane da yana kama su da zanuban su da an halakar da kowa dan ini ba a san iyalifin da kake yi ba rahimun Allah mai jin kai ne shi yasa yake jin kanku ya tsara muku yadda za ku rayuwa kuma ya turo muku annabawan da za su karantar da ku yadda za ku gane a samu rahamarsa da ba da haka ba da tashi barku kuma ya kama ku kuma babu wanda ya isa ya tambaye shi don la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'aluna karanta muna aya ta karshe mu samu amfaninta wa alal ladina hadu in ka kashe bare in baka karanta وعلى الذين هادوا كرنتا مسامولا ده wannan aya وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليهم كاي وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر كك وعلى الذين هادوا حرمنا عليهم حرمنا كل ذي ظفر كل ذي ظفر
كل
وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر
ومن البقر ومن البقر اثنين mallan rike qur'anin ga dai har da nan baka shirya duk da hafizi kace in ya kiya ya kiya na alqur'ani kenan wallahi in ya kiya take iske surar da kake gani take ji ta karhin ka wata rana su dai sai yana bada sallah sai bace cikin qul ya ayyuhal kafiruna akai gyara akai gyara wallahi ya kasa tashi sai ya fashe da kuka ya tsaya yi shiru ya bar duk masu gyara suka kare sannan ya kwantar da hankali da ya ja da baya ya ja da baya da ya ɗauka sai da kai ta ƙarshe wa alal lazi na hadu na'am ga wa alal lazi na hadu nan ba alanka sai ka karanta ta musamman lada wa ala alladhina hadu harramna kull to bari in karanta a bani dama ni bayan karanta kun yarda bismillahir rahmanir rahim وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون abinda muka faɗa zaman to daidai Allah shi ba mu nada wanda muka yi kuskure Allah ya gafarta mu assalamu alaikum wa rahmatullah